بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a sabar daren lahadi a cikin da bakwai ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya yi ne sha bakwai ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul imani wan nuzul a cikin wannan littafi ne barka na amdatul ahkam as-subra na babban malamin alhaji abdul gani ibn abdul wahid al-maqdisi al-jama'i rahmatullahi alayhi mun sai ha a darasi na ɗari da shafi shafi na tamanin daidai za mu tashi darasi na ɗari da sha uku hadisi mai lamba ta ɗari uku da sittin da uku a wannan kitab da muka faɗa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da abin da muka ji. Insha Allah ta'ala za mu dace wannan hadisi al-hadisi salih wa sittuna ba'da salati ya hadisi ne lamba ta dubu a dari da sittin da uku al-hadisi salih wa sittuna ba'da salati ya hadisi na dari uku da sittin da uku an al-asad bin kai radiyallahu anhu an karbo daga asad ibn kai Allah ya kara masa yadda shi asad ibn ibn kai shi ne abu mu'awiya al'adar bin kaifin ibn mahdi kari bin mu'awiya al-kindi babban sahabi ne ya biyo wa annabi alaihi salatu wa salam da ayar na mutane su saba'in daga cikin mutanensa kuma a lokacin shi ne komanda jagora sai musulunta sun tawo ne da jama'a ba musulmai ba da ya tawo da su su saba'in da wani abu shi ne kuma jagora ya kai su gurin annabi alaihi salatu wasalam gaba ɗaya suka musulunta ya je yakin yarmu da shi aka yi kadisiya zamanin sai na umar da sauran yaƙoƙi da aka yi har yau suna na hawan duk da wannan aka biyu da yake na kai saboda haka duk buɗe-buɗen garuruwan musulmi da aka yi da shi ya da to shi ne game na cin ɗaliban sayyidina umar ya yi ruwaya daga jarir bin abdullahi al-bajali ya yi ruwaya daga shaqiq ibn salama ya yi ruwaya daga cikin wannan a manyan tabi'ai kenan har sai irin sai babu sha'abi bi ya yi ruwaya da gare ya rasu a shekara ta arba'in jinji bayan jira annabi alaihi salatu wassalam to shi ne tsali yake kana bayyi wa bayna rajulin khusuma wata rana an samu sabani na rigima tsakanina da wani fili na kan wata rijiya faktasanna ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kowa yana kire mu rijiya ta ta wata gida a gona ko a filin gida sai muka kai tsara gurin annabi alaihi salatu wa sallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya da in Allah tabbata a garin shi yake da shi shahida ka ka kawo jininka guda biyu kai da ka kawo tsara aw ya nuna ko shi da aka yi kara ya rantse shi ne dama albani na su alal mudda'i wal yaminu ala man anka kai da ka zo kai kile ne wani abu kai za ka kawo ke bi cewa na ba da na ba ki baki ne ne da ka kace gashi ka kawo rubutu ko kuma mutum biyu idan kuma babu shi da aka yi karansa sai ya rantse shi wallahi bai san da can alƙali ya ce to dama shi ne ka'ida to shi ne auye ne ne ko rantsuwa kullu sai na ce in ji aka fi da kai sai ce idan ya haliku wala yi ba ta an ji wanda ya rantsewa zai ba abin da ya dame shi kaga a kowanne yanzu zai karɓi kuɗinka in ya rantsuwa ce ko ɗari aka ce ya zai wai wasu da ba da ke zai mutum ya ce wai a zuciyarsa yana faɗan wani abin da ba duk abin da mutum zai je kai ya komo annaba ne da zai kula ne yace abin da aka rantsa a kanka da shi Allah zai yi amfani ba abin zuciyarka ba wani zai yi a lokacin ka ga zuciyarsa na faɗa wani abu ya ce wallahi tallahi na rantse da Allah na wani yana nufin takalminsa da ya zo da shi waje kaga a zuciyarsa ne to amma a gaban mutane a kan da aka ce karanci abin da wani yake kara a kanka da kuma abin da alƙali ya sa ka kuma da shi Allah zai amfani saboda haka abin zuciyar ka kai da Allah to shi ne yake cewa in dai wannan ne rantsewa ne fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yake man halafa ala yamini sabri duk wanda ya yi rantsuwa akan wani abin rantsuwa da gangan yadda ya malu min muslimi wanda zai yanke dukiyar wani mutum musulmi dalilin wannan rantsuwa annabi alayhi salatu wasallam yace huwa fiha fajirun yana kuma ne kanya akan abin da ya rantsuwa laki Allah azza wa jalla zai hadu da Allah ne girma da buwaya wa huwa alayhi gabbar Allah yana fushi da duk wanda ya rantsuwa akan kanya to zai hadu da Allah madaukakin sarki yana fushi da shi akan ya ci haƙƙin wato wani dan uwansa musulmi ba tare da digari inda na su me za mu koya ga ƙarfin wannan hadisi annal bayyana ta alal mudda'i hujjoji suna kan wanda yi da'awa wal yaminu ala man ankara ita kuma rantsuwa tana kan wanda yi mutu ya mutanta yake jibe da ba kamar yadda ka'ida ce suke faɗa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara na biyu an nan shehu da islam shehu da ake kawo biyu ne guda biyu za a kawo shehun wato kajalin ko sata ko baki ko kuma ko kuma saki ko maida maida maida wanda aka saka na uku mawa'idatu da hakimi wal qadi lil qutum me hukunci ko alƙali ana so ya yi wa masu hijima dan wa'azi da mutuwa ya kamata idan ɗan uwa ne kake ya kamata ku duba zulun ya kamata ku duba girman musulun idan ma ba ɗan uwa bane duk wannan kalmomi ana so a yi wa za ka ga alƙalai mafi yawanci aka je ko dangi ne suka je family suka je rabon gado sai an fara mutuwa a fara gaya mutuwa to shi ma wani dukiyar baya ya tafi kar ku take abin duniya ya raba kanku kar ku take kaza kaza kaza a gaggawa wannan amma duk da haka inda jira a kusa yake sai kaga shedan din yayi tasiri a wasu wuraren da dama wa bi khasati inda iradat al hadith musamman ma yayin da aka zo rantsuwa a kitabul li'an in ba kuma da ba tsakanin mata da miji in an zo rantsuwa annabi sai mutuwa a biyu a ya ja kunnan su cewa idan ba kan jin kenan waje ba wani ya rantse kai ma za ka rantse kai ma za ki rantse to kina yi rantse ya baki abubuwa da yawa sun faru na hudu bina'ul ahkami ala zahir ana gina hukunci ne akan abin da yake na fili a fili sararin hudu da shi za a amfani wallahu ya tawalla sararin wannan ba gomi ne Allah shi yake jibantar abubuwan da kuka koyi a zuciyar na biyar tahrimul yaminil gamur al-kadiba haramcin yin karyar da aka jirgiyar da mutum cikin wuta ta karya rantsuwar da aka jirgiyar da mutum a wuta allati yabda awliya haqqu ayyu ayyu murid wanda zai yanke haƙƙin kowane irin mutum domin kaga alƙali idan mutum ya rantsa ya kuma rantsuwa shi zai tabbatar wa da gaskiya da an ba shi dama ya yi rantsuwa kai da ka kawo ƙara yanzu to a kora za ka yi dole shi ne rantsuwa za a tabbatar wa shi ne zahiri abin da yake abu ya kuma ji da Allah na biyar na shida yabdawul hakimu bi istima'i ila al-mudda'i alƙalin zai ba da sauraro ko shugaba zai saurari wanda ya kawo ƙara sai ka saurari shi da kyau ba wai daga zuwa ana kawo ƙara ba kun ka ji korafin wanda aka yi ƙara kawai ka fara da yake hukunci wannan kayi ɓangaren idan an gani yayi wanda ana kawo kara da shi sai bangaren ba kawai sai ce kaza to na yi hukunci kaza wannan zalunci babu shi a wuri ko da haka kaida shi ne shi da annabi alaihi salatu wasallam yake idan ku ji tsoron Allah kada wani ya baki ya zo domin da zahirin ku za amfani ya cinye jikiyar wani ko ya danna haƙƙin wani saboda ya fi ɗayan baki yake domin ni da abin da kuka faɗa a cikin da shi zan da aiki sauran kuma ku da Allah to za a iya samun wani mai baki wani za ga bai da baki ne zo ma a ce magana sai ya sa kuka ya ta kuka shi kuma da ya yi ruwan da kukanka abin da aka gaya mara a fili ko da a gaban sa aka yi abin ba ba zai iya taimaka ma ba wannan dalilan da aka kawo da su zai amfani to wannan shi ne sun malmun da an alayhi sannan wanda aka yi da'awa a kan shi ma zai yi bayani to shi za su suke neman lauyoyi ai lauya sai a gaya ma gaskiyar da ya faru shi ka ga ba wani abu a kanka in kai baka iya magana ba shi ya ji ya iya magana kuma ya san wanda yayi ake yi a kotu sai za ka iya wani yaran ma ganin shi tunda suna da rijistar nasu su zo da haka in ka gaya wa lauya zai ya zo a gaya ma gaskiyar da ya faru shi kuma ya je ya yi iya kokarin yadda zai ya ba da kariya akan abin da ka faɗa amma wala ta kullu khairina tasima anan za a gane cewa lauyan ci halal ne ya halatta a yi lauyan ci sai dai in kana kare makaryaci ko azalimi shi ne haramu الحديث الرابع والستون بعد ثلاث مئة حديث لما تقريب لستين له عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجر an karbo daga sabit ibn zahat al-ansari Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda shi yake kira da wato Abu Zaid Abu Zaid shine alkunyarsa sabit ibn zahat ibn khalifa ibn salaba ibn ali ibn abdul ashar al-ansari al-ausi yana cikin waɗanda cewa annabi alaihi salatu wasalam mubaya a ƙarƙashin bukiya ana faɗo wannan lambar girman ne don ka ƙara gano waye su ne waɗanda Allah yake la kad radiyallahu anil mu'minina in yubayyi'unaka tahta shajara kuma su ne wanda annabi alaihi salatu wasallam yace Allah yake la Allah la tala ala ahli badr wa qala amalu ba su fa inni kad ghafartu lakum Allah ya kalli dukan badar din nan ya ce wato duk abin da ga dama ku yi na yaji duk abin da za ku mutum da wani suke yi bai hato rizuwan sun kai nawa waɗanda Allah ya ce ya yi da su karkashin bujiya sabai nawa ne dubu ɗaya da ɗari hudu kaga anan hararo wannan shi zai ƙara tabbatar ma da masu cewa bayan annaba ya ja zo tulani ya bar duniya duk su haɓɓai sun yi daban da mutum uku ko biyar ko bakwai na gane wannan zancen kafin ne ba shi da ma'ana domin idan da abin da nake gaya wani muna tattauna nake idan fa sai da Abubakar sai da Umar sai da Usman da sahabban da suke bayar da ruwa inda sun yi rajjan ba to ba dai ba domin Allah ya ce ku je ku yi din ba dai ba ya ce ya kalle shi ya ce da ke na ya ce shi kuma Allah madaukakin sarki baya yin abu ya soki duk da cewa a littafin shi a isna a jariya rafi da sun ce akwai ilimin bada wai Allah da bai san za su yi da jabbari shi sa ya jadu daga baya ya gano sa za su yi kaga wannan shi kansa ai kafirci domin jinjina wa Allah bantuwa wannan kafirci fita daga musulunci jinjina domin Allah ya ce la yadullu rabbi wala yansa Allah madaukakin sarki baya mantuwa ko da wannan shi ne duka wayannan sahabban to ma'ana na so a gaya ma yana cikin manyan sahabban nan da Allah ya yi da su yake duk abin da za su yi la ya bi mu idan ba daga ma'u kullatayn lam yahmil al-khabar idan ruwa ya kai gidan bi ba ya daukan dauda sahabban annabi kenan za su je za a auna musu ayyuka amma alkhairansu sun danne wanda ba alherin ba shi za a nabi yake da a kai da yanku zai ciyar da kwatankwacin dutsen kodi na zinari wal ma bala da mudda ahadin wala nasiba ba zai kai kwa wato mudu daya na dawa da sahabi ne dauka ya bayar ba ka san girman dutsen uhudu a misali kawai shi ya kewaye a kewaye yake da madina uhudu shi za a ga kana duk da ka juya daga wajen fakiwar garkar kana ganin sa kamar tafiya yake saboda girma to da aka samu gwal gaba ɗaya kamar wannan dutsen ka bayan sadaka isa ne lai ba za ka kai sahabi idan ya zo ya ɗauko kwano rabin kwano ko bi ɗaya na dawa ba ba za ka yi ba domin imani ba ɗaya ba ne ba ba ma'auni sai annabi yake wala da shi ba ko rabi ba to saboda haka wannan su ne sahaba annabi alaihi salatu wassalam to shine kuma sa'id bin al-hasan radiyallahu anhu annahu baya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa annabi mubaya akan da shajara kan ajin bishiyar nan da aka zauna wa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya da insha Allah tabbata a gare shi kale yake man halaba ala yamini duk wanda ya yi rantsuwa akan wani abu bimillatin akan wani addini gairi islami da ba na addini ba da ba musulunci ba ka duba da gangan kada yana da kai ya kai muke amidan da gangan misali mutum ya zo ya ce ya rantsa da Allah an zo ya rubuta ce wallahi ni ba ma musulmi bane kuma ya rantsa ya rantsa ya ce shi wallahi ba musulmi ce wallahi shi ba nazari ne wallahi shi ba ma guje ne wai dan kawai ba hukunci na musulunci to sai annaba ne da su tura ne ce duk wanda ya wanda yana da ƙarya da gangan wa huwa kama kala to abin da ya faɗa din ya tabbata a kan wa man kana nafsahu bi shay'in duk wanda ya kace kansa da wani abu da ne yake yi ko za ka yanke an kaji kawo tsira an yi gaza su kan yanzu yan matan sun dera za ce ma ta ga ke kawo tsira wai saboda yanzu dai da cewa iyayen sahabai ce a cikin tasor yawa sai ka ji ana zaba waƙoƙi na rajin mutum da ba mutum take ba saboda kawai wai ka rawa ta da wani eh baban da ya ce kai kara ganin sa da ita ganin ta da shi sai kawai a koma zamar shi ba ma gani yake ba amma ya yi zare da matarsa suna gani to shi ne duk wanda ya ji daga kansa idan in da wani abu kunjima bihi yawmal qiyama idan wuka ya dauka ya daba wa kansa saboda an kima wani abu to nan wuka za a ta bashi yana daba wa kansa a cikin wata jahannam ita ce azabar ta da ita za a ta daba wa kansa ba wuka na cin sa ga kuma yana rin daba wa kansa wuka walaita ala rajulin nazur babu ba kan a kan mutum shi ma la yamli shi ga abin da bai mallaka ba ko kace in dai da shi jarabawa ka ga wajen wayan tawani zan ba ka kana da ka wuce ba wani ba kace da za ka yi to ji da nan yake wala ta alai nazarun fi ma la yamli ba ne ba ka ce akan mutum shi ga abin da bai mallake shi ba babu to sai yake wa bi ruwayati wala lil mu'mini ka qatin ine umurni kamar ka ka kace shi ne domin shi wanda ya zama tsina ne ba shi da wani amfani domin abin da ake nufi da tsinuwa shine asaru wani du'a'u an rahmatillah ta'ala a korumin a ne da jaji daga ramar Allah shine tsinuwa in ka ce wa Allah ya tsine mar ba abin da kake nufi ba ta ga harshen mutum kuwa وفي رواية الأخر رواية من ادعى دعوة كاذبة duk wanda ya yi da'awa wata da'awa ta ƙarya a kan dukiyar wani ko wani abu na wani da ba nasa ba ya takassaru biha don ya ƙara yawan tasa dukiyar ya ƙara yawan tasa don ya haƙƙin wani ko a wanda ya yi ko a kasuwanci ko a gado ko a nemi kawai ko kake nasa dukiyar da ƙaru lam yazid Allah lam yazid Allah azza wa jalla illa qilla to ba abin da Allah zai kara ba sai talauci zaka da zaka da zaka da da aka kaman mai kudi amma ba da da yake sai da baka da sai ni da ni da dukiya da kafi shi ban jira kai zai ka haduwa da asara ne iri ya fita injin motar da ya buga ya yi ya kudin da za a gyara in yana da wayar iphone fikirin din ya fashe abubuwa yi a tara guda ce ta hawan da kai kana ganin da kawar da kuɗi amma a tara da kake kansa kai ko ɗaya ko ɗaya muka da Allah ya dora ma saboda wannan abu ko da yana ganin zuciyar addini ko matsalolin da za su danne shi suna da yawa kuma banda cututtuka da za a rika cewa yana kai duk zafin sai ya kai wani a ɗansa ko wani nasa sai ya kai shi an mar kaza a asibiti ko banda magani da za a ce kawai kaza sai tsada mutane da yawa ba sa fahimtar wa'annan abubuwa to amma Allah ya sa ma hannu ya sa ma albarka a ciki sai ka gaba da kudin kuma ya tsare ma gida sai tsare ma gida biye da ita albarka domin da ya ga dama sai cutar ta zo kuma kuma ba kudin a ya fi daji hankali ga cutar kuma ba kudin kuma ana tabara a rediyon babu a samu ba Allah ta kiyaye to wannan shine malam yake to ka gani ba abin da yake kawai shi ta kullum a ma'ana ake yi ku so da wadatar zuci mutum ya roƙi Allah maka hukun sai idan mu koyar da wajen hadisi na farko shine malam yake tajribu tahrimul alif bi ghairi millati islam yadda aka kaurara zance akan haramcin yin rantsuwa akan wato addinin da ba na musulunci ba kan yahudiya kan mutum ya rantse wato da a wato ɗabi'ar yahudawa ko kuma ce shi da yahudu ne wannan suraniya wa gaira na biyu ta hari muƙaddirin nan haramun ne mutum ya kashe kansa wala ta kashe ruwa ku inna allaha kana bikum rahima yawwa wal jinayatu alaiha da laifin kisan kai na uku قاتل النفس يعذب يوم القيامة بما عذب به نفسه في الدنيا دون دين كانت to za a azabtar da shi ranar alkiyama da abin da ya azabtar da kansa a duniya ya annar jama'a min jinsin amal yawwa na hudu annahu an nadri fi ma la yamliku wal mukallif mukallif duk wani wani maliki haramun ne ya yi ba kace a kan abin da bai mallaka ba sannan da bayanin cewa annan gulaye na haƙi ba za a zartar da wannan abin ba na biyar tagliru tarihu la'amil mu'min kawai rance wajen haramta wato tsine wa mu'min wata azimu hurmatu wa annahu ka qatli da kuma haramcin wato da girmama alfarmar mutum alfarmar ɗan adam cewa tsine masa kamar kashe shi sannan na shida tarihu inda ahila hauri أو المال أو القوة أو العلم وغيرها وليس كذلك حرام هو مثل يلي دعوة أو دوينة yayi da a waje wa na gari na dukiya ko wani abu da ya kama da wannan na bakwai bayana hukumati man fa'ala zalik an yi bayani akan hukumar wanda yayi da'awar abin da ba nasa ba ko da yi ne mutum ya zo ya ce a je guri a ce ai gidan ta ne ko ƙarya ne shi kan da wannan haramun ne a musulunci na takwas an insanu la yajuzu lahu an yansari bi nafsi kama yasha bi annahu mulkul lillah mutum baya halatta ya sarrafa kan da yake ga dama yadda yake so sai abin da Allah yake so shi ne domin a karkashin mulkin Allah yake sannan anna man fa'ala zalika alhadith la yukaffiru anhu in qasara alhadith eh duk wanda ya nufin yin ƙarya da gangan ba wata kafara da aka dora mai da gangan ita jiba mutum a wuta take na'am mali yake babun nabi babun da zai magana akan annazru bakanti bakanti shi kuma ba karfi alkawari ne duk da wani suna kasa shi gida biyu akwai annazurul mutlaq akwai annazurul muqayyad akwai wanda za a yi kai da cewa kai ne akwai wanda kuma za ka yi makiya da wani abu kamar yadda za mu الحديث الخامس والستون بعد ثلاثمائة حديثنا تاريخه لستين ليلة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيدنا عمر بن الخطاب ألا يدار نفسه دائما قلت يا رسول الله في نفسي يا مالك الله إني كنت نظرت في الجاهلية لا يبقى في القول كما جاهلية أنا أعتكف ليلة شو هذا من انتكاف وانا لا itikafi shi ne mutum ya shiga masallaci ya tare a nan duka salloli biyar din a cikin masallaci ne ba tare da ya mutu ba wa fi ruwayatin yawman a wata ruwayar yini guda yake fil masjidil harami a masallaci ne alfarma kana ana da yake fa aufi bi nabi to ka cika bakantin naka wannan abu ne mai kyau kaga abu ne da ya jahiliya ya alƙawarin amma abu ne mai kyau sai annabi yake kai Bila mu koya da asu da jibu bin nazar biyayya ga Allah wajen bakance wannan wajibi ne na biyu wujubul wafa'i bin nazr al mutlaq bakancin da aka yi shi kace ba kai wajibi ne a cikin wa huwa nazru ta'a shi ne mutum ya yi bakantan bin Allah wannan ba matsala na uku an naziru min al-kafiri sayyihul munafik ya duba alaihi wa fa'u bihi a ce kafiri wanda bai musulunta ba zai iya wa Allah ba kance kuma ya musulunta in aka kalli abin da kyau ya ce ya tsora yawa sannan na hudu na kanti alaihi kabu qurbatun tulzamu bin nadar a je yi kaji kusanta kai ne zuwa ga Allah sannan kuma ana mutum yayi bakantansa ana lazanta marce yayi alhadisu sadisu wasu tuna ba da salatu mi'a hadisi ne ɗari uku da sittin da shida ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya da an Allah tabbata a gare shi annahu na ha an nabi annabi ya yi akan bakanci وقال إن النظر لا يأتي بخير domin ba kanti baya zuwa da alheri inna ma yustakhraju bihi min al-bahir kadai ana fitar da bakance ne ta hanyar al-bahir maro in ka ga mutum yana bakance to maro ne to ya zani da ne da farko ke da ne matsayin bakance in muka yi wannan hadisin ne hukuncinsa annabi alaihi salatu wasallam ya ce inna nazara la ya'ti bi khairi ba karshe baya zuwa dare kuma ga ayoyi ai da muka biya satin da yake inna al-abara da Allah yake banki a cikin suratul insan da muka biya satin da yake inna al-abara yashrabuna min ka'atin kana mizajuha kafura sai Allah yake ainin yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستديرا ذاك الله يلا يقول إن الأبرار يشربون من كأس حقيقة أن الجنة لكركتين باي لا تجارب وجه وجه كوبنا لأك تكاشي لجيئة الجنة كان مزاجها أبن دعاك شابنا abin da yake wato flavor din ciki na wannan giyar wato kafuran kafurun irin na aljanna kan jin da ranar kaji yana da dukan hancinta kafuri ya Allah ya ce ainihin ya turabu biha ibadullah wasu idanun ruwa ne da bayan Allah za su ja wannan a cikin aljanna yubaddiruna tabdira wanda zai rika kulkulowa su ni inda suke so sai kuma Allah ya kuma yawanci yake yubuna bin nabi sannan suna cika ba kan in sun yi wa yakhafuna yawman suna tsoron wani yini da kana sharru mustaqira wato sharrin wannan yinin me fadi ne ko me tsawo ko me girma ka wannan ne bone ai ga kuma ayatin bakar da Allah ya ce ma faktu min shay'in ko a ma faktu min shay'in وأخذت من شيء من نفقة أو نفقت من نفقة فإن الله يعلم وما أخذت من نفقة أو نفقت من نفقة an gane ba wani abu da za ku ciyar na ciyarwa aw na zazin ko ku yi bakance fa inna Allah ya alamu to Allah yana sane da wannan abu kaga shi ma nan yabo ne Allah ba ɗaukakin sarki ya yi to ya za ka ga wannan ayoyi sai ba da suka haɗa ga ayoyin ga hadisi kaga abin da ake nufi shine annabul mudla nazrul mudla kawai mutum ya ce Allah ya kai mu karshen wata bai bakana wa Allah komai ba in Allah ya kai karshen wata nan zai yi sadaka shinkafa kwano goma wannan shi ne annabul mudla to irin wannan Allah yake yabo a ayoyi kuma shi ne bai bakana wa Allah komai ba bai ce sai Allah ya bar wani abu ba to shi ake yabo ya ce wanne da kuma annabi ya ce la ya fi bi khairi inna nazara la ya fi bi khairi shine annazrul muqayyad wanda mutum ya zo ya makala cewa idan na ci jarabawa zan ba da sadakar dubu goma to abin da aka ce la ya fi bi khairi kar ka dauka wai dubu goma da ka gaya wa Allah ne yasa ka ci jarabawa da ko baka ba da dubu ko baka yi magana ba da ba za ka shi za ka ce la ya ci da gairi wato ai la ya ci da gairi ba ko jira laka ba zai zo da abin da ba shi Allah ya kaddara ba ba ba kan naka ba shi ne yasa Allah ya ba abin ba ba da adam bane da za a zo ka kalle shi kace in kai kaza za a yi kaza kaga ne daji ko kamar yadda yan bar za a je in kuka ki za a ba ku kaza ai za su daji dan su samu ko ba haka bane wanda in ba wannan abu ba za su ƙara himma ba effortin zai yi kasa to ba haka bane Allah ba kodikin sarki ba haka yake shine maganar da ake la ya fi khairi ai la ya fi ghairi ma qaddara laka ba kan kanka ba shi zai sa Allah ya ba ba shine abin da ake nufi kaga maganar ba cin karo tsakanin hadisin da ayoyi wanda annabul mutlaq ne wannan annabul muqayyad inna ma yustafa bihi min al-baqi ana fitar da bakarce ne daga gurin marwo shi ba zai bayar ba wallahi wallahi ne wala hana ni wal shi ne eh in Allah ya baki da bar shi ne baki shi ba zai ba kaga ba haka ake so ba yawa Jira mu koya gargajiyar hadisi. Na ɗaya, annayu an nazarul mu'allaq kun ji ko? Annazarul muqayyad ko mu'allaq an hana sauri ba kanti wanda yake sai ka rada ya ji da wani abu in mata ta ta sauka lafiya zan yi kaza in mata sauka lafiya ba ba kurin mukalafa ba zan ba shi ne abin da kake so ka faɗa shi ne ma'anar wallahi zai yi iskira wanda abin kira iya na biyu annabin la ya fi da kai wala ya fa wal qadar baya zuwa dole alheri kuma baya kunkudin kaddara shi ne ba kanti na uku annal basira huwa alladhi yanzil marwaci shi yake yin bakanci amma mai kyauta haka kawai zai ce Allah ya kai mu kalbin zafin nan insha Allah zan yi kaza kawai ya faɗa irin wannan ne ko ya mutu in ya mutu sun ji a ce ba zai ba ba ya ce zai yi kaza ya kamata ya maka ya kamata ya yi kirki zai ce masa yuzanni annahu yastajibu bihi khairan saboda tsammanin Allah zai kawo masa alkhairai masu yawa aw yan ba'u sharar anhu ko ya kawo masa wato shi wanda alwakili kenan al-zan al-bakir huwa alladhi yanzu marwaci shi ne yake yin bakanci yana tsammanin Allah zai wato zai janyo wannan bakancin zai janyo ma alheri ko ya kare ma wani shari wa annahu ayyadu husuli matalibi kuma wannan abin ne zai sa Allah ya mar abin ba wannan shi mun rawa Allah da su na hudu ma yanzuru wal basiru inna ma huwa min al maqadir allati la budda min wuqiha abinda yanzuru wal basir abinda ake gargadi ga marwaci shine ya sani cewa duk abin da kaga ya faru yana cikin kaddarar da Allah ya kimfada na shida alhatu ala al-ikhlas bil ibadati wal a'mal ana kwaitarwa wajen yin ikhlasi mutum ya yabi dan Allah wajen ibada da ayyuka wa anna ma laysa fi ikhlasu la ya'ti bi kai da abin da ba dan Allah kai ba zai zo da alheri na bakwai zambul bukul wal bukhala ana zargin marwaci da marwata ko rowa da marwata sannan na tara na takwas hurbatu ta'amilin nafsi ma la tadi haramun ne mutum ya dora wa kansa abin da ba zai iya ba na tara annan la la yukallifu al-ibad illa ma tada'uhu Allah baya dora wa bayi sai abin da za su iya duk abin da kaga ka kasa to kai ne baka gane ba amma a cikin duk abin da ka kasa akwai makwafi magana da muke jiya da umma kenan muna karanta wujubu siya da muka kawo ayoyin ayoyin azumi nake in ka kalli ayoyin za ka ga lallashin mu Allah yake ayoyi lallashi ya ayyuha alladina amanu kafir da tabara ya wannan tabara gaskiya kutiba alaikum siyam Allah ya wajabta muku azumi to da kar ku ji nauyin kalmar cewa kutiba yake kama kutiba alal ladina min qawli ba ku kai aka wajabta wa wanda suka zo kafin kuma zuwa wajabta muku to amma da Allah ya ce la'allakum tattaqun abin da nake nema don ku samu takawa kawai a wannan university da za ku shiga takawa kawai ake so ku nema to da Allah da Allah shi kan mutum ya ji cewa an ce wata daya sai Allah ya ce ayyaman ma'adudan sai ba ma kwanaki bane masu yawa a kwanakin ka 360 kwana 30 kawai za ka lallahi ne dan ma ka tsara jin sauki sai Allah ya ce fa man kana ne ku bari kuma ka zama in ba ka da lafiya aw ala sabarin ko za ka yi tafiya fa ita bin min ayyamin ukar kawai ka hakura ka bari sai ka lallahi ne gaba daya dan ka kama zuciya sai kuma cewa yuridu Allahu bi kuma al-yusra ka gaba sauki ake nema ba wala yuridu bi kuma al-usra Allah baya so ka ja wahala shine iya nan kafin ba da zai nake to kanan za ka gane Allah ya dora wa tsoho azumi ba ba inda Allah ya shi kanka ne kwarin ba nan gashin sa ake cewa mun ba zai iya bai bari su ya wanke kuma sai a dora wa tsoho ai za a dora wa na azumi mai karfi za a dora ne zuwa balle ya awa biyu amma tsoho da in yake biya ta minti goma sai ya huta to Allah baya haka la yukallimu Allahu nafsan illa ko ba ga bane to to wannan shi to sai ce um هذا الحديث من أصول العلم وانا حديث هنا أصول من أصول توجي لدي توجي الحديث السابع والستون بعد ثلاثمائة حديث الذي يقول ستين لبقوي أنا أقبل بن عامر رضي الله عنه an karbo daga hukuma da hanyar Allah ya kara masa ya dama ne yake nasara tsukki yar uwata yayata ta yi ba sanji an tamshi ya ila baitin lahi harami afiya ta yi wa Allah alƙawarin za ta tafi a ɗakin Allah a kafa ba ta kalli shi ne hafiyatan ba ta kalli a kafa ka san zafin maka kuwa Allah ya kai ka kai wani irin zafi ne a dole sai ka ji shi wani zafi sai dai mun za ka fito ka ji da jira saboda haka kuma zafin maka ai morewa ce kama je ka fito zafin ai morewa ce saboda wani irin zafi ne da shi ne za ka zubo ba da rai kawai Allah ya yi musu baiwa da gida mota a gida AC mota AC yau kuma ba a kai sauta wallan da za ka ce kaza kaza a sai dai AC ke ma yawa ka kashe to ana kwatanta ba cewa wai a maka sai alƙawarin za ta yi la haula wala quwwata akwai ba Allah da ya saba gani sun taho a dole wato ya taho daga waje da azin wani farafata ne daga wajen hoton sun azin din alhadai sun san gurin kafin ya ƙara ta harabi takalmin sa ya tsinke wallahi sai ka tausaya masa daga nan zuwa harabi saboda kwantar idan akwai wani ba Allah da yake mu akwai wanda yake yana tsora kafa gaba ɗaya fatar ta tsaye saboda zafin da suke in ka take zakarun ke bata dama haba malam akwai wanda za ka ga sun samu yi gurin sun yanyanka sun tsaure kafar musamman irin tafiyar da ake yi na tafiya a aikin hajji za ka sha mamaki to suna da wannan zafin ita ta yi wa Allah alƙawari wai a kafa za ta na fi maka la haula wala quwwata ai ba wai a haka zaka ji an ce ba mutum ya dai dawo yayi baki ai ya zo da kyau ba za a ce ma yayi baki musamman ni mu ba ga kan bayan ya gama aikin haji ya dawo za ga yayi baki saboda da ba guri ne ba wai na zama ba duka da garin rana suna da rana kuma ni ibada za ka yi sosai dole za ka yi baki sai dai bayan ka gama ka zauna ka huta ka ta jin zanzan kana kwanciya a hotel to sai ka dan dawo to so da kai ce cewa Allah alƙawari za ta tafi haƙaƙin Allah duk da ma wata baiwa da Allah ya wa harami wannan haramin da za ka kowa ba ta kanni a kafarsa wani irin tarihi ne da shi kuma shi kuma da irin jiki shi shi idan zafin ya zo kora kora jiki ba zafi shi wannan tarihi gaba ɗaya ba zafi sai dai ka zafin a saman ka amma a ƙasa babu cikin da za ka yi ba da ki so da haka yawa Allah alƙawari za ta dace Allah wanda ya san wannan gurin zai ga girman abu ba ta dalili aba abin da girma yake fa amarati an astafiya laha rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam uku ba shi da ne yake sai ta umarci ne je nemo ba ta gurin annabi alaihi salatu wasalam akan wannan abin da nayi alƙawari fashabtaitihi na je ne in fata gurin annabi alaihi salatu wasalam fa qala sai annabi yake ni tauki a ni ka ta gaya mata kai da jiyarta an yi da ta a gaban amma wani karkar lallai ta hawa abin hawa an gane da tafi amma da hawa abu hawa ta je ai umma haramun da je wa Allah alƙawari amma da hawa abu hawa shine abin da ake nema a gurin ta shi da za ka sha mamaki za ka ga idan mutum bai koyi ibadar aiki a hajji ne tafi da wato yan bani na iya sai a tafi wannan dutsen na arba kawai wani da suka rike baiwa ta kokawa ba ba wanda yake ba sai kawo zaman dutsen nan ba wanda ya sa idan ka za ka je garin hawa ka zamo ka faɗo ba lada wurin da kake so ka hau din nan shi ma annabi bai hau gurin ba amma wasu akaran banoni kawai suna ji da ƙarfi sai su wai sai sun hau ƙololuwa kuma in baka ji da gaske ba baka tafi da ɗan bitar ka ba kawai sai su jaka za su ta gaya ma ai mun mu to annabi ma bai je gurin ba annabi wani guri ya samu ya tsaya gefen dutsen ya ce wa kaftu ha huna wal afa wal arafatu kulluha mawqit ni na tsaya a nan amma ba duk fadin gurin nan alfaji ni inda ka samu ka tsaya saboda kai da kawo kolon zuwa baka kai ni lada ba domin ni na abu umarnin annabi kai kai tsohuwa za ta dubba ta da kafa ana janta wannan kwanan zaban ba da ya kasa babu mutum ya je rana da dukan ya zauna a gurin wanki lallai Allah zai ji ba abin Allah da ina ganin ba haka ake gurin Allah ba sai wanda yake ajiza haka ake gurin to duk ibada da zaka yi babu wanda za ki ba su ka ka tafi to za ka kai ka awar wallahi za ka kai ka tubaru na to shi ne malai yake abin da za mu koya karkashin hadisin na ɗaya shi ne sai hajjin na biyu da zahabi ila baitin lahi haram ya halatta wato ya yi zanka mutum ya yi bakanci na tafiya ɗaki Allah maɗaukakin sarki a wahabin masjidai ko ɗaya daga cikin masallatai guda biyu baitin a haramin madina ko kuma baitin maqdis fala tujabdu riyala ila ilaiha an gane ko wa amma ma dunaha amma wanda ba wayannan masallatan ba ba a kullun tafiya dan zuwa shi yasa muka ce mutum baya takakkiya haka kawai yanzu azumi ya zo ya dauki da kai ce ya kullun tafiya wai ya tafi sakwace shi itikafi a sakwace ba a yi la tushaddu li hala illa ila salatati masajida ba a kullun tafiya ka sanar mutum ya tafi tafi in ba masallatai uku ba baka da badira da wakil wakili su ake yin wannan tafiya amma ka tafi wani masallaci ko a sakkwato ko a maiduguri ko a ma ila ne ya lada ba ya lada ba na biyu kabulu kawar luwahi da shi'a ya halatta a karbi labarin mutum da ya amintaccen mutum kamar yadda muka ji wannan ai mutum da ya yi da labarin kuma an karba على إنس الثامن والستون بعد ثلاثمائة حديث مثل أكد ستين دا كفر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن تقول عبد الله بن عباس ألا يقارى موتي يدعى أنه قال يكي استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة شغبان شغبان تنزيلا يا سلام أو تقول خزرج رضي الله عنه حين ابن كان على أمه يعني مفتوى قرن النبي صلى الله عليه وسلم أكون ونبا كنتي دي أكون ماهي بيسا wanda yake akan mahaifiyarsa wanda mahaifiyarsa ta yi istabda sa'adu ibn ubada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'adu ibn ubada ya nemi fatawa gura annabi alaihi salatu wasallam fi nazirin akan wani bakanci kana ala ummi da ya tabbata akan mahaifiyarsa tuwafiyar qabla an taqdiyahu ta rasu kafin ta biya bakanta ta yi Allah bakance kuma ba ta yi wasu ta rasu ta ga yaran kirki ko kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce faqdihi ana je ka biya mata shine wa'ayin kirki wanda suke biyawa iyayensu wato nauyin da yake kan masu sauke nauyi fito da ni na ɗaya ishe gawa da ilmi da abin da baka sani baka tambayi ba abu ta yi wa khiyaru alamu ma amkan sannan ka nemi alamu wanda yake ya san ka san ya san abu na biyu qada'ul huquqil wajiba biyan haƙoƙi na wajibi an mai ga mamaci eh da abu da yake kan mamaci a sauke ba kanti wasiya baki duk a yi a sauke wa mamaci kafin a rubuta ƴaƴan kirki kenan سواء كانت حقوق الله تعالى او حقوق العباد duk da yake hakokin Allah ne ko hakokin bayi ana so mutane su kokarin sauke wa mai wannan shine kauna ba amma yara su kalla su ce wa yake ba shi ya siyo ba ai shi ya siyo wasu ba da haka maza wai shi limamin da ya matsa sai an biya wani bashi suka dawo da cewa Allah ya isa kuɗin da aka biya don su suka gaya wa shi limamin ya ce lallai a kokari akwai yanin ma'aikunsu suka matsa masa cewa lallai a kokari a biya min bai shi ya matsa shi kuma kanin baban ya daji suna ja ana ja da kanje aka biya suka dawo da cewa Allah ya isa din liman ne ya ce janyo musu Allah ya jinsu ko mahalli ba ta dai da ba Allah ya zalaita Allah ya tashi na abda ai sai ka sa ba aka fitar da aka biya wa baban ku bai yawa lahu lahu ko ke lahu alhirsu ala birrul walidain ahya'an wa abwata kaji kwadaitarwa wajen biyayya ga iyaye suna raye ko suna mutu wani yake ne wai ya zo a ce baban ka na da rai saboda yanzu ya samu kuɗi wai da har abubuwa da ke yanzu ma za ka iya ba in kuma ba ka zo kariya ce duk in zo kake da kake zo ka gina a baban ka ba gida ba hawa biyu yanzu ma za ka iya wallahi yanzu sai ma ba amfana fiye da da domin da idan ka yi mawuku da ake kira mawuka maza da ne za su amfana yanzu ko shi zai amfana a lanarki ba ne amfana shi saboda haka ko ma idan ka yabar duniya kana karami yabar duniya duk abin da ka samu kana so ka kyautata ma za ka iya hanyoyi da yawa da yawan gaske in ka ji yana surutu ko to dama da baki ne kawai na hudu alwarisu awil awliya magada ko kuma wajen da lamarin mamaki kuma ladina yaqumuna bi qada'i kundi su za su tsaya wajen biyan wajen biyan abin da ake wurin na baki wa da'i ma alal mai da biyan abin da yake kan mamaki yana da hukuki dole biwa mu ne daga hakoki ba wasu su ba su za su biya na karshe birrul walidai wal insani ilayhi ma ba'da wafati ba ashe biyayya ga iyaye da kyautata musu har bayan mutuwar sa ana yi har bayan mutuwar sa ana shine magana da nake alhadisi ta ce wacce tura ba da karatuliya hadisi na ɗari uku da cikin da tara an ka abdul malik radiyallahu anhu ka kun ya rasulullah nace ya ma ka Allah inna min tawbati ka abdul malik an tuno shi ko yana cikin sa abbai uku nan da da za ta fita buka tsautsayi ya wuce yan tsautsayi ne ba yan ganganci ba da ka abdul malik da bilal bin umayya da muraratu bin rabi'a wayannan guda uku su ne shi ka abdul malik ya fi karancin shekaru domin shi matashi ne to su ba su je ba sautayi ne kawai sautayi ne ya sa ba su tafi yankin ta boka ba duk da ba yi ba amma waɗanda ba su je ba Allah ya ba su punishment kamar yadda ya kawo a suratu tauba saboda haka ka gini malik bayan an kwana hamsin kwana hamsin ba a kula su Allah ya ce kar a kare musu magana amma san su ana da duniyar jirgin sati da ya biyu kawai sai Allah ya saukar da ya ce annabi ya jira su ya ce a je a mutu matan su ba kar su kara kula kuma wallahi suka ce sami ina wa a ana ko a koyi irin ba kowa ce mai gida har yanzu ba kowa kan babu ruwan wanka ma sai da suka nemi albarma za su iya ba su ruwan wanka da ruwan kaza da abinci annabi alaihi salatu wasallam ya ce guda ɗaya za a iya wa shine Bilal bin Umayya saboda shi ma tsoho ne tuko aka ce shi za ku iya kai mai ruwan wanka amma sauran shi ne da ba amarya ya aka ce ba ki ba ita kuma dai da kai ji da haka kanka da wayannan tsakani da Allah auna wa za ku kawai a kawo ba amarya a ce kaka kare wata wagara auna za ku kuma da kai dai ita ba kowa ke saboda haka gaba ɗaya kwana hamsin har wani sarki daga rum ya ji labari ya aiko musu da wasiƙa yana so ya ziga su cewa to tun da mai gidan ku ya muku kaza ku zo ni guda guri ya zan ba ku mafaka shi ka bin bali ana ba shi takardar da ya kalla da aka zo neman sa ana ita wajen wanda ya zo neman nasa ba musulmi bane yana yawo ya ce na sa bin bali ko kula shi ba ya je da mara ka son ya hana yana da yawo da yake ba shi yana karanta takarda yake yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yake wata musibar da ta fi wanda nake ciki girma yake kafirai ne suke neman hakan sai da ni akan kawai cewa annabi alaihi salatu wasalam takardar kawai ce shin tari tandiru na guraza ya je wurga ta ina kwana hamsin ba a kula hamsin sannan Allah ya ce yanzu da kashaba lahu ala nabi wal muhajirin sannan kuma Allah yake wa ala sarakatil ladina kulli da mutum uku nan da aka ce kulli na kula shi ne ba aka dawo to saboda jin da ai tuban da Allah madaukakin sarki ya karba nasa to bari ku jin yake yace inna min tawbati yana daga tuba na da Allah ya karba na jin dadi an an kare a mali zan cire wani abu na dukiya ta sadaka ta Allah zan ba da sadaka zuwa ga Allah wa ila rasulihi kuma zuwa ga taimakon ajiya wato annabi alaihi salatu wassalam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da ji amsi alayka ba ga mali ka rike tashin dukiyarka fa huwa khairul laka ji bi alaihi ka ce rike tashin dukiyarka ji ba alkhairi gare ta hadisi na ko mun gari to na ga daga dan to mun yi abin kenan abubuwan da muka baya bi Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya je mana sati ne zuwa babun alƙalanci za mu shiga kuma mu ji ne hukuncin insha Allah abubuwan da muka baya bi Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya je mana muna da Allah da sunan sa tawawa da ko muka yi wata musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya da yan uwan Allah ka gidan su da gafara wannan ba Allah da ya rasu yau Yusuf muna roƙo Allah ya ji masa Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka duk wanda suke mana wasiya da addu'o'i na da sai Allah ta ji kansu daga Allah ta biya musu bukatun suna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ta shiga lamarin su ƴaƴan mu da kannan mu da suka kauta hanya Allah ta shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah madaukakin sarki ka sanya tausayin mu a zukatan su Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم